بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على نبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعظنا الله وأجارنا من النار باقي wa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah madaukin sarki ya dawo da mu zuwa ga wannan yammaci na alkamis daren juma'a a yini na takwas ga watan zulqa'ada hijira 1445 wanda ya zo daidai da goma sha shida ga watan biyar shekara ta 2024 miladiya kamar da muka saba haduwa a daidai wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun cikin littafin al-masailul fiqhiyya lil madaris al-islamiyya at-tarf ath-thani wato littafi na biyu wallafar Dr. Zubair a madaki Allah ya saka masa da alheri to satin da ya gabata in ba manta ba muna cikin bayani a kaye hukunce-hukuncen zakka mun tsaya ƙarshen matsalar masarifus zakati samaniyatu hanyoyin da ake sarrafa zakka waɗanda ake ba su wannan zakka ko ake sarrafa ta ta wannan jihohi mutane ne guda takwas mun yi bayani to za mu tayi shafi na goma sha bakwai zakatul fitri zakkar kono ko kuma zakar da kai wannan wata zakka ce ta musamman wadda an kira ta da suna zakatul fitr ne ta babin jingina ta zuwa ga sababinta ma'ana abin da ke sabbaba wannan zakka shine kammala azumi na watan ramadan da zarar an gama azumi an sha ruwa to wannan zakka lokacinta ya yayi lokacin da take waje ba kenan shi yasa ke kiranta zakatul fitr malai cewa amma zakatul fitri fawajibatun ala kulli muslimin hurran kana aw abdan zakaran aw unsa kabiran aw sagiran malai ce amma zakar da kai fawajibatun wajibi ce ala kulli muslimin akayin kowane musulmi ba a ware ba hurran kana aw abdan da ne ya kasance ko bawa mun ji a waccan zakka ta rukuni babu zakka akan bawa saboda da shi bawa da abin da ya mallaka duka na uban gidansa ne to amma zakkar da kai tana wajaba kayin bawa aw abdan ada ko kuma bawa zakaran aw unsa namiji ko mace kabiran aw sagiran babba ne ko yaro kowa da kowa tana kayinsa ta zo da nasi na hadisin ingantacce hadisi abdullahi dan umar Allah kara musu yadda ya ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatar fitri wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakar da kai to da wannan lafazi ko da wannan nasi ya tabbatar da cewa zakar da kai farilla ne ma'ana wajibi ce dole ne kuma muna sana cewa duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta to daidai yake da abin da Allah ne ya farlanta kawai hanyar da sakon ya zo ne ya bambanta saboda Allah ta'ala ya faɗa shi Qur'ani mai girma man yatayir rasula faqad yata Allah duk wanda ya biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika ya Allah biyayya saboda umarnin manzo Allah umarnin Allah ne to da haka wannan zakka farilla ce wajibi ne dole ne a kayin kowane musulmi sai aka yi tafsiri bawa a ɗa ko bawa namiji ko mace babba ko yaro tana kan kowa da kowa zakatul fitr sai dai malama sun yi bayani cewa idan yaro ne a mutum yana fitarwa kansa da dukkan wanda ɗawainiyarsa ta lazumta a kayansa kaga da aka ce tana kan yaro ba ana nufin wai yaron ne zai je ya nemo abincin ya bayar ba a mahaifinsa ko duk wanda ke kula da shi ɗawainiyarsa ta rataye a wuyansa shi zai fitarwa ba yaro da yaro da bawa da mata da tsofaffi duka wannan wanda ke kula da su shi ne zai musu wannan zakka yukhrijul mutasaddiqu sa'an min tamri mai bada wannan sadaka din ta zakkar da kai zai fitar da sa'i daya na dabino sa'i shine mudun nabi guda hudu kuma cikakken awo ba awo ruwa ba zai cika idan mai hudu ne ya cika guda hudu a madadin mutum daya in mai biyu ne awo biyu in mai daya ne awo daya amma sai an cika shi ya cika sosai ba girgijewa kamar da wasu ke fada ba magana wai ka zuba sai ka girgije ko ka shafe za a cika shi ne cikakken awo sa'i guda a madadin kowane mutum guda min tabrin na dabino wato busasshen dabino kenan aw sa'an min sha'irin ko kuma sa'i daya na sha'ir nau'i ne na alkama a ina alkama wa nawahi da makamancinsa ma'ana da dukkan wanda dangi na abinci wasu malama sun ce ana fitarwa ne min galibi koti ahlil baladi daga mafirin jayin abincin mutanen gari abinda aka fi amfani da shi to shi za a bayan wasu malama suka ce kullu ta'ami bani adam duk abincin da dan adam yana ci za a iya bada zakar da kai da wannan kowane iri ko gero ko dawa ko masara ko abin da ya kama da wannan amma dai malama sun rinjayar galibi ƙoci ahalil baladi mafi rinjayen abincin mutanen wannan gari kaga akwai hikima nan ko yanzu a nan zamantakewan ba za ka auna garin kwaki ka ce za ka ba da zakarfe ta kai ba duk da abinci ne amma ba shi ne mafi rinjaye ba yawan ka gana cin garin kwaki yawanci an san matsala ne amma normal abincinmu ba garin kwaki ba ne to da haka ba za ka yi maganan garin kwaki ko wani garin alabo ko da ke shi yanzu yana shiga sosai ko? eh shi yanzu yana tafiya to da haka dai abincin da yake mafi rinjaye wasu ka ce abin da ya fi lada shi ne abincin da ya fi amfani ga wanda ka bai wa sadaka shi ya fi lada kaga idan kana da shinkafa ran sallah sai ka baya inda hali ke tunda ta fi amfani a ranar duk da cewa geron ma da masaran da dawar duk suna da amfani domin da aka ba mutum gero ba ana nufin wai lalle ne ranar sallah sai ya tuka tuwon hatsi ba haka ba shi gero zai canza ya mai da shi duk abin da yake so da haka duk abin da ya samu dai na abinci ya halatta a bada shi a matsayin zakar da kai an kulli wahidin a madadin kowane mutum daya sa'in nan da aka ce za a bayar ne madadin kowane mutum guda fatu'adda qabla al-khuruji ila al-musalla yawm al-fitr ana so a bada wannan zakar da kai ne kafin fita zuwa filin sallah ma'ana masallacin idi na yawa kafin fita masallacin idi a ranan sallan azumi ake so a bada wannan zakar duk wanda bai bada zakar ba har sai da aka dawo daga sallar idi to wannan zakar ba ta yi ba kawai ya dai yi sadaka ne da aka dole ne a ba da ita kafin fita zuwa sallar idi aw qabla ha biyu mai ko kafin ranar idin da kwana biyu kaga tun ana jibi sallah ya halatta a fidda zakka a raba ta mafi karanci dai zama safiyar idi kafin tafiya sallar idi an fitar an bayar tana wajaba tun daga faduwar rana to amma kafin ranar idin da kwana biyu ya halatta a cire a baya wa zakatul fitr tu'matun lil masakin da karfe da kai abinci ne mai sauki ga ainihin talakawa wato wannan yana magana kai hikimar da ya sa ka shar'anta wannan zakar fidda kai domin ya zama abinci ga miskinai yau mal'idi a ranar idi na azumi ana so a wadatar da talakawa da miskinai gabarin fita kai kawo wajen neman abinci ranar idi shi sa ka shar'anta wannan zakka ɗauka a basu su ma a wadatar da su gabarin fita neman a ranar idi wa tuhuratu lis-sa'imina min al-lagawi war-rafathi kuma daga cikin hikimar wannan zakar da kai tana tsarkakewa masu azumi daga yasasshiyar magana da kuma wato maganganu wanda ba su da amfani su ne allagawar rafat duk wata magana yasasshiyar magana maganan da ba ta da amfani maganganu na batsa wanda mutum ya yi su yana azumi to ba da wannan zakka zai zama kafara ne a gare shi tsarkakewa ne gare shi da haka wannan zakka tana da hikima kwarai da gaske tana da fa'idodi masu yawa kuma tana ainihin wato daga cikin hikimar ta akwai godiya ga Allah nuna farin ci ga Allah madaukakin sarki da ya bamu damar yin azumin muka kammala azumin to wannan zakka alama ce ta godiya ga Allah da haka hikimominta suna nan da yawa taimakawa talakawa ga barin fita neman abinci ranar idi tsarkacewa mai azumi daga maganganu da ya marasa amfani wanda zai wahala a ce mutum tun daga farkon ramadana har ya kare bai yi tuntuban harce ya yi magana mara kyau ba wannan a wannan zakar sai ta kankare masa wannan kurakurai da yi sannan gode ma Allah ta'ala bisa nema da ya yi ta yin azumi ba akwai wuta wani hadisi da ake yawan kawowa wanda ba shi da asali kuma ba da inganci cewa wai idan mutum ya azumin ramadana azuminsa yana rataye tsakanin sama da ƙasa ba za a tafi da shi sama ba sai an yi zakarfe da kai wannan hadisin ba shi da inganci kwata-kwata ko mutum ya zakatul fitr ko bai yi ba in dai azuminsa ingantacce Allah zai karba sai dai in ya bar zakar da gangan ne to Allah zai kama shi da laifin ya bar wajibi in ku ba shi da halin da zai yi Allah ba zai tambaye shi ba akan wa take waje ba malama sun yi bayani duk wanda ya mallaki abincin da zai ci da iyalinsa daren sallah da yinin sallah to duk abin da ya karu zakarfe da kai dawo kansa ita ba kaman zakka ta rukuni bane sai ka mallaki nisabi eh wusuki biyar ko kamsata ausukin ita ba haka bane in dai kana da abincin daren sallah kana da yinin sallah to duk abin da ya hau kai za ka ba da zarkar ta kai misali kana cin kwano ɗaya da daddare kana cin kwano ɗaya da rana sai ka mallaki kwano biyu da rabi ko kwano uku to abin da ya hau kayan nan sai ka ɗauka ka baya ko da ba zai wadatar a cire kowa da kowa ba iya abin da za ka iya sai ka baya na ba ta mun gane wannan to shi ne hukuncin zakar da kai amma wanda bai mallaki abincin daren sallah ba ko kwaya na daren sallan ne washe garin sallan sai an fita an nema ba zakar da kai a kayan irinsu ne idan an fitar za a kawo musu su ne kamata a bawa sannan ya halatta idan mutum bai da hali a lokacin kuma ga sallah ta zo amma na kyautar tsammanin zai samu kuɗi bayan sallah kila ma'aikaci ne ko yana kasuwa yana tabbacin zai samu hali daga baya to ya halatta yi rance wannan zakar daga baya samu dama sai ya biya amma wanda bai da halin biya ba kallafa mara ya dora wa kansa ɗawainiyar da zai zo ya kasa warwarewa ba na fata an gane to wannan ita ne zakar da kai ana ba da ita ga miskinai da kuma talakawa wajibi ne a tabbatar ta isa hannun wanda aka kaiwa kafin sallar idi shi yasa malama ka ce da zaka cire zakar da kai sai ka je gidan wanda zaka bawa ranan sallah da safe sai ka samu baya nan kuma iyalinsa ma ba ta nan gidan a kulle to ba za ka jira ka ce yanzu an da aidi ka bashi ba sai ka kai wani yanzu shi ba rabansa ba ne na fata an gane wannan amma idan matarsa tana nan aka aika shi kenan amma in ba kowa kuma ga lokacin idi yayi to ba rabansa ba ne sai a nemi wani a bashi shi idan lokacin da yake ana biyan bashi misali an yi sallah baka hali sai bayan sallah ka samu dama za a biya ko ba za a biya Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Usaimin ya ambata cikin littafin sa Majalu Shahr Ramadan idan lokacin ta wuce ba biya babu ramawa sai fa idan ya kasance wani kuskure ne ya sa mutum bai ba da ita a safiyan idin ba an samu akasi misali ka wakilta wani ya fitar maka kai tsammanin ka ya fitar ashe bai fitar ba sai daga ba an yi sallah bayan sallah ka tuna ai bai yi ba ya halatta yanzu ka yi wannan saboda larura ne ya sa baka bayar ba ka yi niyyar yin wani aka sai sa bai ba amma idan ba ka da halin ne kwata-kwata har sai da lokaci ya wuce to ba maganar ramuku ita wannan ta wuce ba kamar zakka ta rukuni ba ne wani ana biyan bashi ko bayan wani lokaci ne ana bin mutum zakka bai yi a baya ba to dole zai biya ko bayan mutuwarsa za a biya yana daga cikin basussukan da ya zama dole a biya mamaci bashin zakka da bai yi ba amma wannan zakkar fi da kai in ta wuce ba a samu hali ba shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sannan malama suka ce idan mace tana da hali tana da dukiya an fi so ta cire wa kanta zakkar fi da kai idan ɗa yana da halin da zai fitar an fi so ya fitar da kansa ba sai ya jira an yi masa ba an gane ko ba gane ba kasan samari da yawa suna sana'a suna aiki amma wai sai su jira sai babansu ya masa komai na ibada wannan kuskure in dai kana da aiki ko kana sana'a lokacin zakarfin da kai yayi to ka cire wa kanka in kana da hali lokacin layya ta zo kana da daman sayan rago ko tunkiya ko akuya ka saya kai layya da kanka duk abu na neman kusaci zuwa ga Allah an fito ka yi da kanka sai fa idan baka da hali nan ne sai a dauke maka wallahu alam wa yastahabbu al-iksaru min sadaqati tatawwu'i fi kulli waqtin ana so a yawaita ba da sadaka ta tatawwu'i ta neman lada shine sadakan tatawwu'i ba sadaka ta zakka ba sadaka ta tatawwu'i ta neman lada ana son yawaitawa fi kulli wakatin a kowane lokaci ita sadaka ba za a ce wai sai shekara ta yi ko sai azumi ya yi ko sai sati-sati ka yi sadaka ba kowane lokaci yana son yawaita sadaka a kowane lokaci ba sai jima'a jima'a ba ka sa wani sai jima'a yake sadaka ko in ya bude shagoran jima'a zai in ba jima'a ba zai sadaka ba to ba haka ake so ba kowane lokaci ka samu dama ka yi sadaka da an na fiha khairan kafiran domin a cikinta akwai alheri mai yawa a wajen yin sadaka akwai alkhairi mai yawa akwai fa'idodi masu yawa to ga wasu daga cikin alheri ko fa'idodin yin sadaka to kafiru sayyi'at wa tajlibul barakat sadaka ta tadawwai tana kankarewa zunubai sannan kuma tana janyo albarka tana janyo albarka a cikin dukiya tana kankare zunubai shi yasa hadisi zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasadaqatu tutfi'u al-qati'a kama yutfi'u al-ma'u an-nar sadaka tana kashewa zunubai tana gusar da zunubai kamar yadda ruwa ke kashe wuta aka sadaka take wa zunubai kaga shi sadaka tana da amfani ko sannan kuma tana tana janyo albarka a dukiya duk dukiyar da ake mata sadaka to albarkanta zai karu ba za kuma ta kare ba sadaka ba ta tauye dukiya sai dai ta kara ma dukiya albarka haka manzo Allah ce ma naqasat sadaqatin min malin sadaka ba taba tauye komai daga dukiya ba sai dai ta kara wa dukiya albarka ko ba kuma addu'an da bayan Allah za su rika yi duk wanda kada wani abu ka bashi matsayin sadaka zai ce Allah ya sa albarka Allah tsare ma masifa to wannan addu'a da suke wallahi tana da tasiri ka lura da kyau duk wanda yake sadaka wallahi dukiyarsa ba ta kare duk wanda yake kasuwa ko yana sana'a yake sadaka to insha Allah zai ga buɗi ta yanda ba ya tsammani akwai misalai da yawa zaka kai masu arzikin da suke ba da sadaka kullum kuma har yau baka ji an ce sun tsiyace ba ko ka taba ji ga misali a makocin ma'ana duk wanda ya taso ya sani kullum yaumin yana cin sadaka ko ba ka yake ba mai kamfanin alheri kullum ne za ka samu ana yi da asuba a yi biya ta kyautata kar ka gama ce yana inda yake Allah wani ma zai gani ya koya ka yi da niyyar kana yi don abokanka 'yan kasuwa su gani su masu ya kamata a bayyana amma sai Allah ya ce wa in tukfuha wa tu'tu al-fuqara wa tu'tu al-fuqara huwa khairul lakum idan kun boye kun ba mabukata wannan shefa alheri kai sadaka wani ma bai san kai ba daga kai sai wanda kai wannan shine yafi ko ba komai kai nesa da riya shedan ba zai shigo ya bata ma aiki ba to kowane bangare da ana duba maslaha ne ko ka bayyana sadaka ko ka boye ka dai tsarkake niyya kai dan Allah kama wani lokacin boyewan yana da fa'ida wani lokacin ɓoyewan ya fi bayyanawa musamman wannan zamani na fallasa da tone-tone ya yawa sai kaga wani sadaka zai amma sai an tara talakawa an sa musu kyamara irin wannan su yi layi ana ba su garin zahirin ko ana ba su kullun shinkafa ko suga ana ba su ana ɗauka gaskiya wannan ba daidai ba akwai tozartawa bai kamata don za ka ba mutum taimako sai ka ba ana haska shi a duniya ana nuna shi ba gaskiya wannan kuskure ne ko da 'yan siyasa suna yi saboda wani manufarsu daban kai da za ka yi karkaba wannan layi ka yi tsakaninka da Allah da wanda ka ba ta ka irin wannan babi gaskiya nuna wa duniyan kana yi sau da yawa yakan jefa riya ko yakan sa alfahari wanda har shedan zai samu dama ya bata maka aiki kuma akwai nau'i na kaskantarwa ga wanda ka baiwa ko da shi tsananin bukata ya sa ya zo ya karba to kai kuma baka kimanta baka kyauta masa ba wani lokacin zaka samu har malamai ana tarawa a ce wai limama ya ka tara kuma ana gunza ana raba musu yan barau kuma ana haska ko a kyamara wannan gaskiya akwai rashin bawa su mutane akwai rashin kimanta su wannan malamai mutane ne masu kima da ya kamata ka asirta bai zai hana ka je ka kai musu yanda suke ko ka aika aje a kai musu ba tare da kowa ya ga mai kai ba yin haka yafi li'anna fiha khairan kaseeran yawa tukaffiru sayyi'at wa tujlibu albarakat sadaka tana kankare zunubai tana janyo albarka wa tadfa'u masa'iba wa tadfa'u almasa'iba wal fitan kuma sadaka tana ijewa tana tunkudewa musifu da fitintunu da bala'i sadaka tana tunkuda musifa yasa masu bara sun faɗi gaskiya ko suka ce sadaka maganin masifa gaskiya ne a dalilin sadaka tana tunkuɗewa masifa tana magancewa fitina wato difu gababar rabbi subhanahu kuma tana bucewa tana bishewa fishin Allah madaukakin sarki tana kawar da fishin Allah wa masirul mutasaddiqi yawmal qiyamati darul khulud insha Allah ta'ala makomar mai yin sadaka ranar tashin kiyama ita ne darul kulud gidan dawama shi ne gidan aljanna darul kulud suna ne daga cikin sunaye na aljanna gida na dawama insha Allah ta'ala idan Allah barkin sarki ya yarda duk wanda yake sadaka wannan sadakan za ta yi masa sanadiyan shiga aljanna ranar gobe kiyama ya zo shi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana cewa kullu insanin fi dhilli sadaqati hatta yusala bainan nas kowane mutum yana tashi karkashin inuwar sadakarsa har a yawa mutane hisabi ranar kiyama mana gwargwadon yawan sadakarka gwargwadon inuwa da zaka samu ranar tashin kiyama sallallahu saba zai sa su a inuwarsa ranar da ba wata inuwa sai ta sa mana inuwar arshi daga ce cewa rajulun ta saddaka bi sadaqatin fa akfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da ya sadaka kuma ya koye wannan sadaka har ya kasance hannunsa na hagu bai san abin da na dama ya bayar ba mana yayi sadaka tsakaninsa da Allah ya koye wannan sadakan ya bayar dan Allah to shi ma za a sa shi inu al'arshi ranar tashi alkiyama da haka sadaka dai tana da kyau mu dage da yin ta kowane lokaci ba sai shekara ta yi ba sai mako mako ba akamul hajji babi na gaba hukunce hukuncen aikin hajji alhajju ahadu arkanil islami aikin hajji ɗaya ne daga cikin rukunin musulunci guda biyar kamar yadda hadisi na Abdullahi da Umar ya bayani buniyal islamu ala kamsin shahadati Allah ilaha illallah an gina musulunci akan abubuwa guda biyar da sai ambata da aikin hajji ziyartan hajji ɗakin Allah Nassin aya cin alƙur'ani mai girma a suratu Ali Imran Allah ta'ala ya ce walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ya farlanta wa bayi ziyartan ɗakin sa na Kaaba ga duk wanda ya samu ikon zuwa to da ka aikin hajji farilla ne rukuni ne da cin rukunai na musulunci ala kulli musulma kayan kowane musulmi kaga namiji da mace kowa ya shiga baligin sai ya tambaye su ya ce musu manil kawun wadda mutane ne wannan suka ce musulmi na mu musulmai ne sai suka ce man an ta kai kuma wane ne sai ya ce rasulullah ni manzon Allah ne nan take sai wata mata ta daga yaro karami ta ce alihaza hajjun akwai hajji akan wannan sai ya ce na'am walaki ajaru eh ke ma kina da lada da wannan malama suka ce ya halatta yaro ya aikin hajji kuma iyayensa suna da lada shi ma na da lada sai dai wannan hajjin da yana karami bata sauke masa farali ba idan ya balaga sai ya koma ya sake aikin hajji an gane wannan ko aqilin mai hankali banda wanda ba shi da hankali dole sai mutum mai hankali hurrin da mustaqiyin wanda ya samu iko ashe idan mutum bai da hali to hajji bata hau kayansa ba sai ya samu iko kuma kila fil umri marratan aka ce aikin hajji wajibi ne a rayuwa sau daya idan ka je sau daya ka sauke farali duk zuwan da zaka kare yi bayan na farkon nan wannan nafila ne an gane wannan ko walisi ta'atu samun iko da aka ce liman istata ilayhi sabila ta tahaqqaqu bi sihhati wa amni tariqi tana tabbata da lafiya ya zama kana da lafiyan jiki wa amin tsariki da kuma amincin hanya hanyar da za a bi a je makkan akwai aminci akwai kwanciyar hankali babu fargaba sawa'un hanyar ƙasa ne ko ta sama hanyar ƙasa ne in tafiyan kafa ake to ya zama hanyar akwai aminci ba 'yan fashi ba 'yan ta'adda akwai kwanciyar hankali na rai da kuma dukiya idan ma ta sama ne ya zama ƙasan da za a keta a wuce babu yaƙi babu tashin hankali babu tarzoma to wannan yana cikin istita'a din lafiyan jiki da kuma amincin hanya wazadi warahila da gujiri da abun hawa in zamanin da ne abun hawan shine mai raƙumi ko doki amma yanzu ba sai an saba jirgin sama ko musamman mu da muke nesa da ƙasan ba maki wanda suke kusa sa iya shiga da wasu ababen hawan ko da mota ko da raƙumin ko da wani abu dai da ya sauwaka to amma dai samun guziri da abin hawa da mutum zai san iya kudin kujera ya mallaka bai da kudin cin abinci hajji bata waje ba kayi sa ba dole sai yana da guziri don ba da ka je makka kana bara ko kana roƙo ko ka zama nauyi akan mutane ba dole sai kana da kudin da ya ishe ka ka ci ka sha har ka je ka dawo lidhahabi wal iyabi na tafiya zuwa da kuma dawowa kana da gudun da zai ishe ka zuwa da kuma dawowa fadilan an hajatihi wanda ya saura a bayan bukatarsa wa hajati man talzamahu nafaqatu da kuma bukatar duk wanda dawainiyarsa ta ciyarwa ta lazumta a kayansa ashe kenan idan mutum yana da iyalai kuma yana da niyyar zuwa makka to dole ne sai ya kasance yana da kudin kujera a yanzu yana da guzurin da zai ishe shi ya ci ya sha har ya je ya dawo kuma yana da abincin da zai bar ma iyalinsa har ya je maka ya dawo da ce iya kujera ya mallaka da iya kudin abincinsa ya je ya dawo bai da abin da zai bar ma iyalinsa to hajji ba ta waje ba kayansa dole ne sai yana da abin da zai bar ma iyalinsa har ya je ya dawo wannan duka suna cikin istita'a din samun iko yawwa wa alal mar'ati an yusibaha zawjuha aw du maharamin kuma ya wajaba kayan mace mai zuwa haji ya kasance mijinta ya zama tare da ita ba kamar namiji bane kai zaka yi biyan kujera kai ɗaya ka tafi ba kowa amma mace dole sai mijinta ya zama ya tafi tare da ita auju maharamin ko ma'abocin ko wani maharami wani maharami in ba mijinta ba ya zama ko wani maharaminta kamar wa kenan kamar ya wa ko kane ko mahaifi ko baffa ko kawo ko wa ko ɗan kane ko ya ko ɗan kanwa duka dai wanda aure ya haramta tsakaninsu har abada shine maharaminta aure ya haramta har abada to dole sai da irin wannan za ta je maka idan ba mijinta ba zai je ba ba wani maharaminta to hajji ya sauka a kayinta shi yasa wani aka ce aka biya matarsa maka yace ba za ki ba ya hana zuwa kun san dalilin za wanda ya biya din attajiri ne yana da arzikin da ya kamata ya biya musu sai ya biya matar kanwarsa yace ba za ta ba akai akai yace ba za ta ba sai da ya gano ce to kai ma an biya ma ce shi kenan kaga magana ta zo ko ya san me yasa ya cije kaga ina da ce zaka sai ka biya musu ko amma ni zan san kai kawai sai ya biya kanwarsa ko yansa kuma yana da halin biya duka sai ka biya duka aje zuwanta da miji ya fi kowa du a cikin maharamai ba wanda ya kai mijinta kusa da ita shi alfarma ne yake da ita in ka ji ana haɗa ta da wa ko ƙani sai in ba miji ne to da haka wannan shine sharadi na aikin hajjin mace dole sai da maharami hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa ma'a zu maharami au kama qala rasul bi alata baga mace wadda ta imani da Allah ta imani da ranan karshe ta yi tafiyar da ta kai yini ɗaya da dare ɗaya sai akwai maharami a tare da ita duk tafiyan da ta kai yini da dare bai halatta mace ta yi ba sai da abokin tafiya wani ana magana ko ba zuwa hajji bane ba ko ba hajji bane mace ta yi tafiya wani gari yini ɗaya da dare ɗaya sai da maharami ba yadda mace ta yi tafiya ita kaɗai ba maharami ba shi yasa a lokacin da manzo Allah faɗi wannan hadisi sai wani sahabi ya ce ya manzon Allah iyalina ta fita zuwa aikin hajji kuma gashi an rubuta na zuwa wajen yaƙi kaza da kaza an sa shi a list na masu zuwa yaƙi sojojin da za su je jihadi manzo Allah sai ya ce ka bar zuwa yaƙin ka je ka raka matarka ku yaƙin hajji ka duba matsayin jihadi a musulunci amma manzo Allah ya ce ya bar zuwa jihadin ya je ya raka matarsa da haka wannan na tabbatar mana sharadi ne na hajjin mace sai an samu muharrami to amma imamu malik ibn anas Allah ya masa rahama ya ambata cewa idan koda ba a san maharami ba ma'anar bayanin nasa ba asalin lafazin na dako ba bayanin safatawar yadda ta nuna in mace za ta makka ba a samu maharami ba musamman a wannan zamanin ba lalle ne a ce wannan ta ya sanda ma ya biya ko dan nata ko mijin an sanda ita ne ta samu hali to idan ba wani maharami da zai raka ta amma aka samu wata jama'a amintacciya a rifkatul ma'amuna amintacciyar tawaga sai halatta a sa ta ci ta je ta yi hajji ba kodi ko da ba mijinta ba wanta ba kani amma akwai jama'a amintacciya to za a iya sa ta ina misali a su makota wani bawan Allah zai je maka zai je da matarsa da kannansa da mahaifiyarsa misali sai halatta a ɗauke ta a sa ta a wannan jama'ar sai a tafi kaga akwai aminci ko yawa amma ba za ka hada ta kawai da abokin ka sauwa ko da makocin ka sauwa sai in yi zamana akwai jama'a amintacciya tawaga ne akwai aminci to wannan za a iya sa ta taje hajji ko da ko babu maharami ba za a haramta mata zuwa makka ta san halin biya saboda ba ta dawa ko kani da zai je ba sai a san jama'a amintattu sai a sa ta ci ba wani abu wajibu alal mustati al mubadaratu bil hajj ya wajaba ga duwan da ya samu iko ya gaggauta zuwa haji shi yasa malama suka yi sabani ita aikin haji wajibun alal fawr ne ko alal taraki wajibi ne a yi ta da gaggawa ko ya halatta a jinkirta to wajibi ne ga duwan da ya samu iko ya gaggauta yin haji in abu na ka samu kudin kujera miliyan nawa miliyan nawa ne miliyan takwas a bana Allah ya hore ma ko ribar kasuwa ko wani alheri fa'ida Allah ya baka ko ta wace hanya dai ko gado kai Allah ya baka wannan kudin kujeran to ya zama wajibi ka biya haji bisa shirin da muka ambata kana da guziri da zaka ci da wanda zaka bar mai iyalinka to wajibi ne ka je haji da gaggawa karka ce sai baɗi zaka je wajibi ne ka je a banan da ka samu damar kabla an yi marada kafin ya gaba da rashin lafiya kwaiwar bana ka samu dama baka je ba baɗi ta zo ba ka da lafiya au ta'arida lahu haja ko ta bukata da bujiro masa yanzu banan kana da miliyan 8 din baka da damuwa da ita kace sai bada zaka je yin wata damuwa ta biyo ta kan kudin nan misali shekaran ta zo wani tsautsayi ya faru jaran naka ya san matsala sai iya wannan kudin ne kawai na'am tafiya babu ka kwashe jari ne ka biya kujera kuma ka dawo ba abinda za a juya kaga ba zai yi ba ko ko ko shekaran ta zo sai aka iska saman gidanka ya yaye gaba ɗaya yaye ya zabe kuma ya kudin kujera ne a ƙasa kaga ba zai yi ba ko gini ya zube to kafin wannan bukata ta bujiro ko rashin lafiya ta same ka banan da ka samu hali ka je maka kawai ba wani maganan ɓata lokaci kowa ka biya maka karka ce a bari sai ba da zan je wa gaya maka kila ba da mai biya makan ya zo ba zai iya biya ba da haka in ka samu dama kawai ka je ka sauke farali magana ta kare an gane wannan ko to Allah ba mu ikon zuwa ai yanzu ma ba makara ba ko kwa rufe karba ta za a iya biya yanzu ba ko international ko ma ba international ba na ba matsala ana zuwa har koran bakwai ga wata ana iya shiga an fara mako to Allah ya ba mu iko da haka dai mutum da ya samu dama je wasu sakaci ne wani ya ka samu akan wata kujera da yake zaune ta ofis ba zai je makan ba wai tunanin san ya je maka ya dawo zai dasa kujera ai ko baka je wata ran zaka sauka akwai wanda zaka samu suna da halin suna walwala amma ba za su maka ba wallahi ba sa zuwa wannan kuma bokansa ne da hana shi zuwa ce in ka je ka jari ne san matsala haka an san matsala tun daga nan Allah ya sauwaje domin rashin zuwa aikin hajji ga wanda ya samu dama laifi ne babba wallahi babban zunubi shi yasa Abdullahi dan Abbas ya ce akwai wasu mutane guda biyu idan suka zo mutuwa sai sun nemi Allah ya kara musu lokaci mutane guda biyu ne ya fada masu laifi kala biyu yace na farko duk mutumin da yake da dukiya da ta kai yayi zakka amma baya zakka to in ya zo mutuwa sai yayi nadama sai ya yi burin ina ma a ƙara masa lokaci don ya yi zakar da bai yi ba ya ce mutum na biyu shi ne mutumin da ya samu halin biyan kujerar hajji amma bai je ba wani saboda ƙanƙamo wani saboda tauri wani saboda wata dalilinsa na daban bai je hajji ba shi ma in yi zo mutuwa sai ya yi nadama sai ya yi burin ina ma a ƙara masa lokaci abdullahi ibn abbas ya faɗi wannan fatawa sai karanto aya a suratul munafiqun Allah ta'ala ce wa an fiƙo min mara zaka naku min ƙabli an yi a ce a hadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akartani ila ajalin qarimin fa asaddaka wa kun min salihin yace to wannan ayan ne duk wanda ya san daman zuwa maka bai biya ba wallahi sai yana dama lokacin mutuwarsa duk wanda yake da dukiya da ta kai zakka bai yi ba sai yana dama lokacin mutuwa Allah ko bai karban wannan nadama shi yasa Allah ya ce walan yu'akhkira Allahu nafsan ila idza jaa ajaluha Allah ba zai jinkirta ma wata rai ba yayin da ajalin ta yazo ba zai taba yiwa ba haka to kaga an zo mummunan karshe kenan Allah ya sauwaje wani hadisi ma manzo Allah ya ce a ko ku asar ne daga cikin sahabbai wani ambata ko ya ko sa Abdullahi dan Umar ne ko sayyidina Umar cewa duk wanda yake da hali bai je hajji ba to ba abin da ya saura masa illa ya mutu bai hude ko ba nasare wanne ne dama-dama wannan almagadubi alaihim ne wannan kuma abdalin duka dai kafirai ne to sai dai ya mutu ɗayan biyu ko ba yahude ko ba nasari har ma sai na umar ya ce wani makocinsa ya rasu yana da hali bai je makka ba sai ya ƙi zuwa jana'izarsa bai je jana'izarsa bai ce saboda ba cikakken musulmi ba ne ba wallahi asara ta tabbata ga wanda zai samu daman zuwa makka bai je ba mu duba falalan zuwa hajjin nan fa ko dan wannan falalan ya kai ya kwadaitar da kai gaje manzo Allah salama yace duk wanda yaje aikin haji kyakkyawan haji nagartacciyar haji zai dawo ka yaumi waladatu ummuhu kamar ran da uwarsa ta haife haka dai da kaman jariri ba wata ibada da zaka yi aka ce zaka da kaman jariri sabuwar haihuwa sai mai aikin haji kaga jariri bai da zunubin kowa ko to haka zaka da an kaje maka zunubi kan sai dai ka ɗebi sabo ka sa wani tun a maka yake ɗeban sabo ko an share wani kuma sai ɗebi sabo Allah ya sauwaye shi yasa aka ce falara fasa wala fusuka wala jidala fil haji idan ka je haji ko musu ba a yi ko jayayya ko musu ba a yi ko maganan batsa ko kusantan iyali duka babu kai da ka je ibada ne kai ka da wasu rigima ko jayayya an ce akwai wanda hadda kuwa suna ya makka hadda laraba akwai masu dokuwa shi mai zuciya shi dan masifa ya saba da kuwa a najeriya can ma sai a dauku ai ba a fada a makka kai da ka je ibada shi yasa Sheikh Abdulrahman Ibn Abi Zaidin yace duk wanda ya ibada zakka man mana az-zakata ukhidan minhu farhan duk wanda ya hana zakka a karba da karfi sai yace amma wa man taraka al-hajja fallahu hasbuhu duk wanda yake zuwa haji yana da hali a bashi da Allah Allah ya isar masa na zai je game da Allah da haka babban laifi ne inda ka samu halin zuwa makka lallai ne a samu aji a sauke farali Allah taimake mu ya muke da lokaci karfe nawa ke sallah to ina ga za mu tsaya mun zo kan gaba darasi na gaba mawaqitul hajji miqatai na aikin hajji lokacin zuwa hajjin da kuma inda ake daukan harama don miqatan kala biyu ne yanzu ana miqati na farko ko watannin hajji sai kuma gunda ake daukan ihrami insha Allah shine darasin mu sati mai zuwa Allah taimake mu abinda makaranta daidai Allah ba mu lada kuskure mana roƙo Allah ya mana afuwa wa ku da na alhamdulillahi rabbil alamin